من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقوى مسلمي waɗanda suke halarci a wannan masallacin da ma waɗanda za su saurare mu a kafafe daban-daban ine muna cikakkiyar gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna yammacin lahadi tara ga watan ramadan hijirar babban jakadan Allah ko babban majidadin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1446 wanda ya daidai da tara ga watan March haihuwar annabi Isa alaihi salatu wa salam kalmar Allah kuma ruhin Allah bisa ga lissafi na Gregorian calendar lissafi wanda aka ƙaƙaba muna haihuwar ta annabi isa na da shekaru 2025 Allah maɗaukakin sarki ya sake haɗewa da mu a ya sake haɗe mu a masjidu Ali ibn Abi Talib masallacin da ke unguwar Koko Road a cikin babban birnin Sokoto inda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan watan na ramadan wata mai albarka kuma wata mai daraja da fatar allah maɗaukakin sarki ya karbi ibadunmu sa'an nan ya karbi sallolinmu ya karbi azumanmu ya biya mana dukkanin bukatunmu akwai wanda ya tunatar da ni cewa a cikin karatun na yi alkawalin zan faɗi wuri wanda yake mafi alkhairi a doron ƙasa da kuma guri wanda yake mafi shari ko? to ai mafi alkhairi mun riga yanzu mun sani babu guri wanda ya kai masjidul harami zama guri mafi alkhairi kuma a karatunmu na ma suratul isra'i duka na yi bayani akan waɗannan sai dai mafi shari'in guri shi kala biyu ne akwai mafi shari'in guri a kowane gari sannan akwai mafi shari'in guri a faɗin duniya mafi shari'in guri a kowane gari an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ma bai sani ba amma a bari zai tambayi mala'ika jibril ba mamaki ya zan shi ya sani annabi ya tambayi mala'ika jibril mala'ika jibril ya ce shi ma bai sani ba amma a bari zai tambayi mala'ika mika'il ba mamaki ya sani mala'ika jibril ya tambaye shi ya ce ni kan na sani mafi sharin guri a kowane gari shi ne kasuwa a kowane gari kasuwa ita ce mafi sharin guri sai dai ba ana nufin kuma 'yan kasuwa su ne mafi sharin mutane ba annabi ya yabi 'yan kasuwa kuma ya ce akwai alkhairi a cikinsu musamman 'yan kasuwa waɗanda suke sammakoko har ya musu roƙo da albarka sannan alkur'ani ya hore mu da mu ciyar daga daɗaɗa abin da muka sana'anta da sana'a haramci da ƙur'ani ya faɗa muna an fahimci wannan akwai dalilin da ya sa aka sa kasuwa ta kasance ita ce mafi sharin guri wanda zan yi bayani insha Allah ta'ala na biyu kuma a faɗin duniya idan an haɗe shine wajil barhut wajil barhut wani rafi ne wanda yake a kasar yemen a wani bagire da ake kira barhut wannan rafin shine mafi sharrin guri bisa doron kasa baki daya wa ya faɗi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar mana da cewa mafi sharrin guri shine wadin ahqab da kuma wadin barhut yace fiha arwahul kuffar wannan rafin yana na har yanzu ina ganin shekaru biyu zuwa uku ma da suka wuce yan kwankwanto sai da suka shiga don ba a taba shiga shi ba ran da Allah ya halicci dan adam bai kai kanshi ciki wannan rafin ba sai shekaru biyu zuwa uku da suka wuce sa'annan ne dan adam ya shiga abinda suka tarar sun tarar da macizai sun tarar da ruwa suna bubbuga a wasu gyafa nashi sun tarar da dai abubuwa dai ga sunan daban-daban to wannan rafin na barhut raka tarar da akwai wani rami kamar rijiya waɗanda ruwan wannan rijiyar ma manzon Allah yake su ne mafi sharrin ruwa bisa doron ƙasa wanda mun yi wannan karatu a suratul isra shi su ne mafi sharrin ruwa a doron ƙasa mafi alkhairin ruwa a doron ƙasa su ne ruwan zanzam annabi ya ce su ne abinci ga yunwa mai ji yunwa idan ya sha ya ƙoshi sannan magani ga rashin lafiya sa'an nan kuma ka sha ka samu biyan bukata su ko mafi sharrin ruwa su ne ruwan wannan rijiyar da take cikin wannan rafin na barhut wadda wannan rijiyar sun shige ta rijiya ce mai faɗin gaske mai faɗin baki annabi ya ce idan an ɗauki rayukan kafirai cikin wannan rijiyar ake bi a je da su wata ruwaya ma ta nuna na ake aje ruhuna na kafirai cikin dare kana jin harguwa kana jin kuwa a cikin wannan rijiyar to annabi ya ce cike ake aje ruhi na kafirai a lokacin da aka dauki rasu kalla inna kitabul fujjari a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kalla inna kitabul fujjari lafi
Allah maɗaukakin sarki ya ce a'a kitabul fujjar lafi sijjin wannan sijjin din wani kurkuku ne inda ake aje ruhuna na fajirai su ne kafirai na ake kai ruhinsu su musulmi akwai can cikin sama inda ake aje ruhin musulmi za a ɗauko aje da su can a aje cikin ni'imar Allah su kuma ruhuna na kafirai za a ɗauke su ne a kai su cikin sijjil har ma ya kasance su muminai idan dan uwansu ya mutu kamar yadda imamun nasa'i ya zo da shi a cikin sunanul mujtaba idan dan uwansu ya mutu aka dauke shi aka je da shi sama suka ganshi ila makwabcin su ne ko wani dan uwa na jini ko wani aboki ko menene ya za an san juna za su sheko su rungume juna wane ina wani namu ya ce ai ya riga mu gidan gaskiya yau shekara goma sai su dafe kai su ce yana can cikin sijil kenan in dai ba a kawo shi nan ba kalla inna kitabal abrari lafi kalla inna كتاب الأبرار لفي عليين to in baya cikin illiyin sai su ce to lalle na cikin sijil an fahimci wannan to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai wannan wadi na barhut in wannan guri inda cikin dare ake jiya harguwa ba a san masu yin ta ba ya ce huwa sijjin shi ake kira sijjin za ka same shi a cikin littafin a, al-musannaf na imamu abdulrazzak as-san'ani a ainihin asari na dubu tara da ɗari ta- da ɗari ɗaya da goma dubu tara da ɗari ɗaya da goma a cikin littafin al-musannaf na al-hafiz ko kuma al-imam abdulrazzak as-san'ani annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa wannan guri shine mafi sharrin guri kuma shine sijjin ina fatar an fahimci wannan don haka nan za a ɗauka nan ne ƙofar da ake bi a yi da su can cikin ƙasa can cikin ƙasa duk da yahudawa sun tabbatar da wuta ce kuma wuta wadda take tafi wannan wutar tamu zafi domin wuta ce wadda take narke duwar wasu narkakken karfe narkakken dutse narkakken narkakken abubuwa daban-daban suna can ƙasan ƙasa to sai a bi ta rafin barhut a bi ta wannan rijiyar ta barhut a miƙa a je da su can in sun kwanci kai rijiyar barhut macizai da sauransu sun yi ɗibi nasu rabo sai su wuce sai a yi da su can ƙasan ƙasa inda can waccan wutar take dare da rana suna cikin kuna dare da rana suna cikin bala'i har sai ayi busa cikin ƙaho ran da Allah madaukakin sarki yayi umarni da abu ayi busa a cikin ƙaho na ku- mataci ga baki daya na jiya da na yau da waɗanda za su mutu gobe ma kowa ya miƙe ko to wannan shine mafi sharrin guri a doron ƙasa ga baki daya to masu kasuwanni an kira su mafi sharrin guri ne saboda ga kowane gari zaka ga mafi sharrin al'amura suna faruwa a cikin kasuwanni zaka ga 'yan yanka aljihu suna kasuwa ko barayi ma suna kasuwa haka ma zaka ga masu cin riba suna ina suna kasuwa masu algushu suna ina su ma suna kasuwa duka dai wani shari za ka gaina kasuwa masu ɓoye abinci watan ramadana ya kama su ɓoye abinci sai ya ƙara tsada ko? ko bana na takama cewa shinkafa ai da sauran abinci ba su tashi ba kamin kama azumi yanzu fa azumi ko rabi bai yi ba amma kuma ga farashin suna da tashi ko? so ire-iren waɗannan shirur ne sannan da yawa za ka ga wanda duk ya lizimci kasuwa yana da wuya ka same shi makaranta tana ɗaukar hankalin mutane ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iza ta baya atun bil'ina wa akhastum aznabal bakri wa raditun bizar'i wa taraktumul jihada sallallahu alaikum zillan la yanzi'hu hatta tarji'u ila dinikum idan kuka yarda da ciniki ina ciniki irin na riba wani nau'in ciniki riba ne wayo ne wai ake ma Allah sai ya bude shago nan yana sai da atamfa ko yana sai da shinkafa sai ya bude shago can shi ma na atamfar ko kuma na shinkafa can sai ya saya yaran shi nan kuma sai ya dawo shi ke tsaro idan ka zo ka sai buhun shinkafa dubu tamanin misali naira dubu tamanin ina misali ne kurum sai ka kuma wancan shagon sai ka sai musu naira dubu sittin sai su baka dubu sittin sai ka mai musu da buhun shinkafa kenan ko ranar biya idan ta zo ina za ka zo ka biya inda yake nan za ka zo ya baka bashin shinkafa akan naira dubu tamanin ka kai ma yaran shi tare suke duka ya sai dubu sittin ko ya sai dubu hamsin sai a baka dubu hamsin kama yadda buhun ranar biya idan ka zo gurin shi nawa za a biya sannan wacce ribar da ta hau sama ina ta yi kuma shi za a mayar ma abin shi ko shi ne mai wayo ya fi Allah wayo wannan shi ne ciniki ina to Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuka yi ciniki ina wannan yana representing nau'o'an cinikin riba da cinikin haram idan kuka ɗauki cinikin haram ya kasance shine alƙiblaku nau'o'a na cinikin haram gashi nan daban daban daban nau'i daban daban ya kasance shine alƙiblaku wa aqastum aznabal baqari kuka ne ibindin shanu duka neman kuɗi ne ko makiyaya sun bi daji su ma yanzu masu bin masu rikon bindin shanu suna can ba su cana ba su amerika ba su ina wajen sayayyar kaya ina fatar an fahimta waraditun bizar kuka yadda da shuka suna masu harkan abinci ko su saye su aje su yi a wannan zamanin su ne wancan lokacin kuma noman ne na gaskiya to sallat Allahu alaikum zilla shi kuma Allah zai sallada muku wulakanci Allah zai wulakanta ku zai nakasa ku ya hana muku zaman lafiya ya hana muku kwanciyar hankali ya jarabce ku da rashin lafiyoyi da cirutoci daban-daban ya jarabce ku da musibu da bala'o'a daban-daban iyalin ku su zama wasu iri matan ku su zama wasu iri wani dan kasuwa ne muka haɗu da shi maka ya ce shi bai koma jin daɗin rayuwar shi matar shi uwar ƴaƴan shi ya kama tare da wani ya komo kuma in ya dubi ƴaƴan ma sai ya ji kamar yana kallon bakin kumarci saboda zai tuna da ita ya kore ta wannan da ya auro kuma ya sake kama ta da wani to sai Allah ya jarabce ku da waɗannan abubuwan da irin waɗannan musibbun la yanzu bai kuma cire waɗannan musibbun hatta tarji'u ila dinikum har sai kun dawo zuwa ga addininku na gaskiya don haka dalilin da yasa kasuwa take mafi sharin guri shine guri ne da ake aikata ayyuka waɗanda suke mafi shari ko musamman khususa riba kun ga nan bankuna sun shigo daga cikin mafi sharin guraren ai kasuwa ce banki ko za ka ga yadda ake ce riba dare da rana mu dubi sharrin da yake cike riba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ya yi zina sau 36 ya fi sauki gare shi bisa ga ya ce riba sau ɗaya sannan a yinin kiyama mutane kowa na tsaye yinin kiyama maciya riba ba su iya miƙewa tsaye sai dai su tashi su faɗi allazina ya akuluna riba الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فكون ga makiyari ba yanda al'amarinsa yake karewa la ya ƙumu da yanayin ƙiyama ba su miƙewa illa kama ya ƙumu lazi ya ta habbata hu shaitanu min almas face kamar wanda shaitan ya shafa da magagi na zai tashi ya faɗi ko irin waɗanda shaitan ya shafa masu tashi suna faɗuwa ɗin nan haka za su riƙa yi ainihin ƙiyama haka za su riƙa yi ainihin ƙiyama kowa zai san su kamar waɗanda suka sha maye sannan daga ƙarshe ma da yin taƙaita saboda ba shi ne tafik ɗinmu cikakki ba al'amarin da zai faru gare su suna tsayayi ana tsatsayinin kiyama kowa ido turu-turu mutum idanu sun fito guri sannan zukata na bugawa ana cikin tashi a hankali kowa na bidar ina mafita maciya da ba Allah zai kira su idan sun taru ga baki daya sai kowannensu ya ga an jajjefo mai takobi kowa sai ya taɓa takobi cikinsu yana jiran me zai da takobi sai ake fa'azinu bi harbin min Allah wa rasulihi a nemi ku shela yau yaƙi za ku yi da Allah kuma yau yaƙi za ku yi da manzon Allah la haula wala quwwata illa billah yau za ku yaki da Allah kuma yau za ku yaki da manzon Allah a yinin kiyama la haula wala quwwata illa billah kun ko ga wanda ya shiga cikin wannan ya shiga cikin musiba mafi girma so kun ga ire-iren waɗannan ayyukan su ne suke sa kasuwa tana kasancewa mafi sharin gurare ko? domin nan ne ake kitsa cutar da al'umma ta hanyar riba ta hanyar algushu ta hanyar menene da sauransu Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to wannan ya muna matashiya ga karatunmu cewa daga cikin gurare ashe wasu gurare sun fi wasu gurare wanda wani ya zo ya ce a a duk gurare ɗaya ne mun yi kuskure gurare ɗaya duka ɗaya ne ko ina da ko ina ayi annabi ya ce ju'ilal liyal ardu kulluha masjidan wa tahura ƙasa an sanya mini ita ga baki daya masjidan wurin sallah sannan wa tahura kuma abin yin abin yin tsalki an sanya mini ita tahur wai abin abin nan wurin yin tsalki abin yin tsalki ko shine a tahur abin yin tsalki kana iya diban ƙasa kai kai mama da ita ko ina muka ce ga ko ina mai tsarki ne sai fa inda najisa ta lalata mun yadda da wannan ba mu da musu kan wannan amma ga darajar gurare kuma suna da bambanci domin ku baka dibin kofar ɗakin uwarka ko kuma ka dibi kofar ɗakin babanka ko wani wuri ka ce daidai yake da darajar kofar ɗakin ka'aba kaga ko giyarwa ke ka sha ka zan baka cewa mu kai masallacin kofar gidanku daidai yake da masallacin ka'aba ko ga hadisai annabi yana ta bayyanawa cewa sallah ɗaya a cikin ka'aba ta fi sallah dubu ɗari a masallacin da yake ƙofar gidanku sannan ga ambaton ka'aba a cikin ƙur'ani ga ambaton ko masallaci mai alfarma almasjid alharam sannan ga masjidul aqsa kuma allah ya ce allazi barakna haulahu wanda muka yi majafan shi albarka ba ma ai mu masallaci albarka kurun ba a a jafan shi ma ai musu albarka kuma ai mu jafan shi albarka babu shakka domin ku a jafan shi a daidai wannan farfajiya ce mai albarka nan ne Allah madaukakin sarki ya zance da annabi Musa ba tare da tafinta ba kana dubin inda mahaifinka ke zance da mahaifiyarka su zauna kila cikin baraya su yi zance yana daidai da inda Allah maɗaukakin sarki ubangijin talakai ya yi zance da annabi musa babu tafinta kuma Allah ya yi rantsuwa da wannan gurin ba ko sau ɗaya ba jiya mun karanta rantsuwa ta farko wa ko wannan dutsen na tsuhur inda Allah ya zance da annabi musa alaihi salatu wasalam yana a japan wannan gurin yana a nan ƙasar tsakanin palestine da kuma isra'il ta yanzu tsakanin palestine da isra'il yana nan tsakankanin waɗannan wuraren har zuwa shigowa suez canal zuwa shiga cikin egypt wannan wannan gurin daji ne fili ne guri ne mai matuƙa faɗi wanda yanzu ai guntu-guntu da shi gurin ma inda aka yi zancen na annabi musa an jefa shi na gani a ƙasar egypt yanzu yana cikin rikon ƙasar egypt kuma gurin yana da alaƙa da tashin kiyama cikin suratul isra'i ai tafe muke insha Allah za mu ji yadda gurin yake da alaƙa da tashin kiyama za ka je da girman gurin yake guri ne mai albarka ko Allah da zai yi magana da annabi musa alaihi salatu wasalam a cikin wannan gurin sai da Allah maɗaukakin sarki ya faɗi ya ce wannan gurin guri ne wanda yake mai albarka ba daidai yake da sauran gurare ba ko misa Allah ya zaɓi gurin ya yi zance ma da annabi Musa bisa ga sauran gurare sannan kuma ya kira shi mai albarka Allah ramma mu kuma alqur'ani mai girma Allah madaukakin sarki na cewa falan ma qada Musa al-ajala falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi at-tur nara qala li ahlihim kuthu in آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون lokacin da annabi musa alaihi salatu wasalam ya baro garin madiyana tare da ɗaya daga cikin matan nan biyu da aka bashi kiyo na tsawon shekara takwas zuwa shekara goma ya zaɓi ɗaya cikinsu ko har ya ɗauki shekara goma ya ɗauki wadda yake so cikinsu to ya ɗauka matar shi da 'yan dabbobin da aka bashi wadda take ɗiyar annabi shu'aib alaihi salatu wasalam ce ga ta ɗiyar annabin allah kuma ta aure annabin allah don haka sun kama hanya suna tafiya cikin daji annabi musa bai san yadda zai yi ba bai san inda ma zai ji ba ya bata cikin daji bai san inda zai ji ba yana so ya koma misira amma kuma hanya ta bata gare shi ya rasa inda zai shiga don haka sai ce iyalin shi zuwa marice anas tunara na fi hango ga wuta can wasu sun kunna ga alama wasu ne suke zaune suna jin wuta lokacin kuma an yi daidai lokacin sanyi ne don haka ke zauna kaga yan kai ne sai ka ce tafi ke jiwo muna wutaccen kun ko kuma zo mu je mu ga wutar sai ce a zauna bari ni in je namiji kenan namiji zaki ne shi ke tare ma iyalai shi kun wani da aka ji motsi sai ya turo matar shi ke diba muna cikin dare diba muna to ana annabi Musa alaihi salatu wasalam sai ce ta zauna bari ya je ya dibo ya ga menene yace ni anas tunara lalle ni na
إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون yace lalle ni na hango wuta yace don haka ki zauna nan la'alli atikum bi khabarin la'alla zan zo muku da labari a hanya kila ina ne za mu bi mu kulla mu bi mu wuce garin misira au jazwatin minan nar ko kuma in zo muku da wani makamashi na wuta tunda ana cikin tsananin sanyi la'allakum tas abin nan tasalun la'alla ku da za ku dan samu ku dan jidimi da wannan wutar don haka matar shi ta tsaya ya wuce tafiya yake yi ya gare kamar gurin na ƙara nisa ko yana da tafi yana tafi har ya cimma wurin falamma ataha فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله إني أنا الله رب العالمين
la haula wala quwwata illa billah falamma ataha lokacin da ya zo ma wannan wutar nudiya sai ji an kira shi min shatil wadi a gefen wani rafi al'aiman wanda yake na bangaren dama fil buqatil mubaraka a wani guri wanda yake mai albarka ashe wani wuri yafi wani guri albarka ko inda aka kira shi a buqa bagire ne wanda yake almubaraka wanda yake mai albarka mina shajari na daga wata itaciya na annabi Musa ya ji kira ya ji sauti ba irin na ɗan adam ba sauti ba na aljani ba sauti ba na mala'iki ba sauti wanda wata rayuwa bata taba ɗarsawa da irin wannan sautin ba an ya Musa aka ce ya kai Musa ka san kowa ne ne ke magana annabi Musa ya duba gabas yamma kudu da arewa yana dubawa wannan wani irin sauti ne kuma wannan wani irin mai magana ne sai ce inni ana Allahu rabbul alamin ni mai magana da kai ni ne Allah ubangijinta da kai to kana zabar inda Allah ke magana da annabi Musa ka ce daidai yake da inda kake magana da matarka a suratul taha Allah ce falamma ataha nudiya ya Musa فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى ya ce falon ma a taha lokacin da annabi musa ya zo ma wannan wutar wani kira shi ya musa ya duba gabas da yamma gashi cikin daji bai ga kowa ba ga magariba ta yi inni ana rabbuka ni mai magana da kai yanzu ni ne ubangijinka fakhla'na alayka ka cire takalmanka innaka bil wadil muqaddas tuwa lalle kai kana cikin rafi wanda yake mai tsarki na duwa kana cikin rafin duwa rafi ne wanda yake mai tsarki cire takalmanka ya kai Musa kuma kana magana da Allah ne wa ana akhtartuka وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري la haula wala quwwata illa billah Allah madaukakin sarki yace wa ana akhtartuka kuma daga yau na zabe ka a matsayin manzo fastami lima yuha don haka kai sauraro ga abin da yanzu ake maka wahayi daga yau wahayi zai rika sauko maka kai manzo manzo ne daga cikin manzannin Allah kuma ka sani ni mai magana da kai innani ana Allah yace ni fa ni ne Allah ni mai magana da kai ni ne Allah la ilaha illa ana kuma babu macancancin bauta face ni fa abuduni don haka ka bauta mini ni kadai wa aqimi salata li zikiri kuma ka tsayar da sallah domin tunani to ka dubi wannan albarkar wannan gurin kana hada ta da sauran gurare a cikin garinku kaga baka hada albarkar wannan gurin da albarkar sauran gurare a cikin garinku ko kuma a cikin unguwarku ko kuma a cikin ƙasarku sannan tun kamin annabi musa annabi ibrahim ma ta faru da shi haka kon allah maɗaukakin sarki lokacin da aka yi nufi a halakar da annabi ibrahim aka jefa shi a cikin wuta domin wuta ta ƙona annabi ibrahim an hura wuta aka yi majaujawa aka jefa shi Allah maɗaukakin sarki ya cece shi yake wuta da motsin sanyi da aminci ga Ibrahim.
قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم Allah ya ce ya ke wuta bai wace daga cikin bayina kin sani to zamo sanyi da aminci ga Ibrahim. Annabi Ibrahim yana shiga cikin wutar ɗiba ma yake yana shafa ma jikin shi ko? saboda ta zamo sanyi kuma ko sanyi sanyi mai aminci aka tabka mukabala tsakanin annabi ibrahim da basaraken kasar kuma babban basarake ne ƙasa ce mai matukar faɗi mai matukar arziki akwai abin da ko yanzu ba daɗe da tono shi ba idan aka yi mashi kuɗi nan ƙasar aka tono shi insha Allahu Amerika waye Amerika waye kila China ko wata ƙasa wanda ke jin kanta a yau dukiya ce mai matukar yawa kuma wannan dukiyar ana nasabta ta ne ga wannan basaraken shi ke da wannan dukiyar kuma tun a wancan lokacin ya yi mukawala da annabi ibrahim ya ce shi ne allah ko ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين
Allah madaukakin sarki ce "Eh, labari bai same ka ba kai annabi Muhammad sai aka yi amfani da kalmar tara alam tara ilal ladzi hajja ibrahima fi rabbih zuwa ga babban basaraken nan wanda ya jayayya da annabi Ibrahim game da ubangijin shi an atahu Allahul mulk dan dai Allah ya bashi mulki kawai an atahu lahul mulka don Allah ya bashi mulki kurum giyan mulki ta ɗibe shi don haka ya buɗe ma baki ya ce ma annabi ibrahim ga kowa na kallo duniyar wannan lokacin tana kallo yace shine Allah kuma ya tambayi annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wai wane ne ubangijinka wanda kake faɗi ka zo da ubangijinka mu kaura a ga wannan ubangiji ya fi ƙarfi mana iz qala ibrahim sai annabi ibrahim yace ka tambaye ni wane ne ubangiji na to rabbiyal ladzi yuhyi wa yumitu ubangiji na shine yake rayarwa kuma yake kashewa qala yace to ai ni ma ana uhyi wa umitu ni ma ina rayawa ina kashewa yasa aka je gidan kaso gidan yari gidan prison aka zo da wasu mutane biyu waɗanda an yanke musu hukuncin kisa yace a zartar da hukuncin kan daya aka zartar ki to kaga na kashi ya ce wannan kuma a sake shi ya tafi ya ci kaga na raya annabi ibrahim ya ce ta nan ka fito ko ya ce to shi kenan ba matsala bari yi da kammala jawabi don haka kala ibrahim sai annabi ibrahim ya ce inna allah ya ati bi shamsi min al maghribi min al mashriqi allah yana zuwa da rana daga gabas to fa ati biha min al-maghribi in ka isa kai kuma ka zo da ita daga yamma ni ubangiji na daga gabas zai ka huduwa da rana kai kuma yau abinda muke jira ka sa mana lokaci rada za ka hudu muna da rana daga yamma fa buhital ladzi kafara na aka kunyata wanda ya kafirci na aka kunyata sarkin kafare azalumi kuma kangarare na aka kunyata shi wallahu la yahdi alqawma zalimin to annabi ibrahim yayi irin wannan muqabalan kuna zaton za a kyale shi yar magana kalilan fa za ta hada ka da hukuma ko kaga ana biye da kai da shari dare da rana ko ina ka shiga neman ka ake da shari ko ina ka shiga neman ka ake da shari to balerin waɗancan sarakuna waɗanda suke jin har sun kai matsayin su buɗe baki su ce su ne Allah irin su fir'auna da ke cewa ana rabbukum la'ala suna ganin sun kai irin wannan matsayin da haka annabi lut annabi ibrahim tare da dan uwan shi annabi lut suka ce ba mu ga zama a wannan garin ba suka sulale Allah madaukakin sarki yace wa najjaynahu wa lutan wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin yace wa najjaynahu muka tsiratar da annabi Ibrahim alaihi salatu wa salam wa lutan da dan uwan shi annabi lut ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin zuwa ga kasan nan wadda muka sanya mu albarka ita ce fa ƙasar sham nan ne fa baitul maqdis inda ake magana nan ne baitul maqdis Allah ya tsirar da annabi Ibrahim da annabi Lut ya kawo su nan wanda ya sanya ma albarka da alami ga talikai tana da matukar albarka don shi ne yahuda suka rike ko ba za su taba saki ba ba za su taba saki ba kullum matsawa suke gaba akwai abin da ake kira zionism suna nan tafi ba za su tsaya ba sai sun ci garin maka muna nan tafi suna nan kullum yau in sun matsa gobe su matsa can sai sun shayin da falastin ga baki daya su dawo wace ƙasa ce take kusa ga falastin wadda suke yaƙa yanzu ba siriya ba wadda lebanon su shafe lebanon su shafe haka za su je haka za su yi ta tafiya har sai sun kai makka ko da za su kai maka babu waɗanda za su rage bisa duron ƙasa face a shararo daga cikin mutane waɗanda duniya kaɗai ce damuwarsu lokaci ne wanda la yuqalu fil ardi Allah Allah ko suna Allah ma ya fara bacewa ma an daina faɗin suna Allah a doron ƙasa saboda shi ma terrorism ne faɗin suna Allah to wannan lokacin za su kai ga garin maka idan sun kai ga garin maka su ci garin maka su rusa ɗakin kaba su wuce sun gama da ɗakin kaba muna da hadisai biyu a sahihul bukhari hadisi abdullahi bin abbas da hadisi abu huraira waɗanda suke tabbatar da haka hadisi na 559 ne shin da hadisai ne dai guda biyu hadisi na 595 da 596 a sahihul bukhari sa'an nan su wuce garin madina su rusa garin madina su maishe ta ɗakin kwanan dabbobi duka na saba faɗi wannan ko muna nan tafi a karatunmu na suratul isra'i guda guda sai mun ji har inda za a kai ga ranar da za a busa kafo duniyar ma ta tashi ga baki daya to wannan kasan mai albarka ka ji gashi na Allah ya kira ta kasa wanda ya saya mu albarka ko haka ma akwai abubuwa da dama da suka faru a kasar ɗan adam ma ya fara tafiya saman iska ba a ƙasar ne aka fara ba wane ne ya fara tafiya a saman iska cikin mutane annabi suleiman ina ya zauna duka anan ya zauna shi ya fara tafiya akan iska wali suleiman riha ko ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين الكتب in mun zo ga tarihi annabi suleiman a cikin suratul ah, suratul isra'i ah, abin a cikin suratul a cikin abin nan tafsirin suratul isra'i zan karasa bayanin yadda annabi eh, abin nan annabi eh, suleiman yake tafiya saman ruwa ai saman iska yadda annabi suleiman yake tafiya saman iska zan ɗauko shi zan kwatanta shi da jirgi za mu auna menene speed in ma auna speed na annabi suleiman a saman iska za mu auna speed na jiragen da muke da su a saman iska za mu fara ganin wani abu sannan mu koma ƙasar spain wurin abbas bin fermas wanda shine father of modern father of modern me aerodynamics aerodynamics wanda shi kuma shi ya fara ba da idea na cewa ɗan adam fa yana iya tashi sama ko ya hau bisa ga mannaran masallaci ya yi fiffiki ya auna angul wannan fiffiki an fahimci wannan akwai angul ɗin da ke ga fiffiki ko na jirgi akwai angul idan ana son ya tafi gaba idan ana son ya tsayaice idan ana son ya sauko sai an kama jijjiya shi zuwa ga angul angul ga tsuntsaye na aka yi wannan calculation ne aka ya kammala wannan dai duka in mun zo wannan tafsirin insha Allah ta'ala za mu yi magana akan haka to shi ma annabi suleiman shin in ya tashi sama cikin mu yake tafiya kuma ina ya tafi illal ardil lati barakna fiha ko ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين don haka ƙasa ce mai tsalki yin addu'a a can ba daidai ke da yin addu'a a garinku ba musamman cikin masallacin baitul maqdis shi yasa annabi yace la tushaddu rihalu ko ba a kulla siradda illa ila salasa masajid sai zuwa masallatai guda uku yana son ya nuna falalar su uku na farko wani masallaci annabi ya ambata masjidil haram shine masallacin makka sannan yace wa masjidi haza da masallaci na wannan na madina ko wa masjidi iliya da masallacin iliya shine masallacin baitul maqdis wanda ba daidai suke da masallacin garinku ba ba daidai suke da masallacin unguwarku ba ba daidai suke da masallacin ƙasarku ba shi yasa ma da aka tashi yin tafiyan nan mai albarka da annabi wadda ba a taɓa yin irin ta ba a tarihin duniya al-isra wal mi'raj da aka tashi yin irin wannan tafiyar Allah yake minal masjidil harami daga masallacin makka mai alfarma ko ilal masjidil aqsa zuwa masallaci al-aqsa mafi nisa allazi barakna haulahu wanda muka yi magafan shi albarka shine wani masallaci masallacin baitul maqdis ta aka yi wannan tafiyar kuma da aka je saman sama ta bakwai aka yi tafiya wadda alƙalami bai iya lissafinta babu kwamfuta wadda bature ya kera wadda ke iya lissafta nisanta domin ko science of the universe estimation ne aka yi wanda in ka wuce universe ta nana za a fara maganar yanzu ka fara tunanin zan je saman farko ko maganan saman farko ba a yi ba balle a yi magana sama ta biyu balle a yi magana sama ta uku balle har a kai ta bakwai sama ta ɗaya in ka jefa ta cikin ta biyu za ta koma kamar an jefa zobe cikin daji ta biyu cikin ta uku za ta koma kamar zobe cikin daji haka ma ta uku cikin ta hudu kamar zobe cikin daji har a kai sama ta bakwai sama ta shida ta koma kamar zobe cikin daji idan ka jefa sama ta bakwai cikin kursiyun Allah ta ita ma ta koma kamar an jefa zobe cikin daji in ka jefa kursiyu cikin al'arshi shi ma ya zama kamar an jefa zobe cikin daji don haka tafiya ce wadda ba wanda sai iya nisanta to Allah ya zaɓi da inda za a fara cirawa sama ana nan tafi da masallacin makka zuwa masallacin baitul maqdis tafiya ta ƙasa ko to da inda za a fara tafiya sama da masallacin baitul maqdis na aka cira aka fara tafiya sama dubi albarka wannan masallacin sannan lokacin da aka yi tafiyar aka kammala annabi na dawowa ya juya baya haka mala'ika jibril ya aje shi sai ga annabawa gabaki daya sun taru sun yi sahu sahu bayan shi ya shiga gaba da lokacin shine imamul mursali na kenan shugaban dukkanin manzanni babu wani manzo mai daraja kamar annabi muhammad ranar tashin kiyama in allah ya tayar da shi makaman mahamudan wannan bagire allah ya mishi wannan dada allah zai mishi kirari gaba annabawa gaban manzanni Allah zai rika yi mishi kirari a wannan lokacin ne zaka san wa aka kira wa ake kira annabi Muhammad yanzu ji kake kurum amma a wannan lokacin ne zaka sani wane ne annabi Muhammad wanda har za a bude baki ma a ce annabi Muhammad ka ce wani ko wanda har kake kallon alhaji wane ko kuma kai kana da alhaji wane kana da shugaba wane mai martaba wane ko mai his excellency wane kaga kana tuwata kama mu muna cewa muna da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kai kana takama da his excellency wane wane ne his excellency me aka aka yi shi idan ana magana annabi muhammad wanda Allah zai tayar bagiren da annabi adam sai ya ciji yatsa ya ji inda ma a ce shine ke gurin annabi nuhu ya ciji yatsa annabi ibrahim khalilur rahman ya ciji yatsa annabi musa khalil kalamullah ya ciji yatsa annabi isa ruhullah ya ciji yatsa malaika jibril dukkanin mala'iku da karubiyun waɗanda suke hamalatul arshi da sauransu kowa sai yayi gure a ce shi ke wannan matsayin ba wanda ya isa ya kai wannan matsayi in ba annabi Muhammad ba. Duk haka rika duk wanda ka rika ni na rika Allah kuma na rika manzon Allah sun isa mini. Su wannan masallaci ne mai albarka wanda annabi ya limanci manzanni ciki sallah ciki ne kuma tana da falaloli wanda ya koma ga tafsirin mu na suratul Isra'i zai gani. saboda an samu saɓanin ruwayoyi ko zai gane shin menene matsayin sallah ɗaya a cikin masallacin baitul maqdis don haka can ma idan lailatul qadri ta kama ka har Allah ya sa suka barke ka samu ka shiga ciki kai sallah ciki ka roƙi Allah ciki ba daidai yake da kayi sallah cikin masallacin garin ku ba ko ba daidai yake da kayi roƙo Allah cikin masallacin garin ku ba wallahi masallaci ne mai girman daraja masallaci ne wanda sha'anin shi yana da girman gaske musamman a ƙarshen zamani har kashe dajjal sharrul ga'ibi yuntazar duka akwai bayanai masu tsawo waɗanda na yi su a tafsirin isra'i kuma na ce gaba akwai su yadda za a kashe dajjal a gure da fitowar dajjal a wannan gure da fitowar da saukowar annabi isa alaihi salatu wassalam duk da yake zai sauko ne a abin nan ko nan ne zai sauko a garin makka mahadiyu shine zai sauko ana sallar asuba da dai sauransu al'amura waɗanda suke makusanta zuwa ga tashin kiyama don haka wannan masallaci ne mai matuƙar girma gyaffan shi ma suna da girma sannan ai a gyaffan shi ne a cikin wannan sararin ne dutse na nan wanda ya ɗaiɗaiɗai saboda hasken Allah lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ce rabbi arini anzuru ilaika فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين
dutse na nan wanda annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da yace rabbi arini anzur ilaik ya Allah ina neman wata bukata ka gwada mini in dubi zuwa gare ka Allah madaukakin sarki yace ma annabi Musa ya mai ya kai Musa innaka lan tarani baka fa iya gani na a wannan duniyar baka iya gani na ya kai Musa to amma tunda dai kana ce kana son gani na walakin nan zur ilal jabal ko kai dubi zuwa ga dutse ga yacan kai dubi zuwa ga dutse idan wannan dutsen ya tabbatu ka dai ga cewa dutse ya fi mutum karfin halitta ko to idan wannan dutsen ya tabbatu ya iya jurewa yanayi na ganin Allah to fa sau ta rani za ka gani ana haka annabi Musa ya matso su kusa ga dutsen sai gashi ubangiji ya bayyana zuwa ga dutsen wasu malamai suka ce hasken da yake kewaye da ubangiji ne wanda annabi ya ce nurun anna arahu haske ne yake gun ubangiji yaya za a yi ido su iya ganin Allah to wannan hasken ma ya bayyana ga dutse me ya faru faja'alahu dakkan sai Allah ya sanya dutsen ya koma gari dutse ya nike nan take fakarar Musa sa'iƙa shi kuma annabi Musa ya faɗi yana sumamme annabi Musa ya faɗi sumamme can zuwa a juma sai ga annabi Musa Allah ya tayar da shi falamma a faƙa lokacin da ya meke me ya faru me ya faru karanta alaramma فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين annabin musa na miƙewa ce su fi hana ka tsarki ya tabbatar maka ya Allah girmanka da buwayarka da ɗaukakarka sun ƙure tunanin ɗan adam ya Allah tubtu ilaika don haka ina mai neman tuba zuwa gare ka ya Allah ka yafe mini wannan aikin da na aikata wa ana awwalul mu'minin kuma ni ne farkon mu'minai so ka duba wannan gurin duwar wasu baraguzan duwatsu waɗanda haske Allah suna nan gurin har yanzu ana zuwa ana ganin su har yanzu sannan nan ne alƙiblar farko ta musulmi ko nan ne alƙiblar farko ta musulmi annabi da ya hijira garin madina sai da ya wata goma sha shidda zuwa sha bakwai yana dibin baitul maqdis yana sallah ba masallacin ka'aba yake dibi ba yahudawan madina suna yi mishi dariya suna yi mishi izgili suna cewa baka bisa addinin mu amma kuma kana dibi alƙiblan mu abin ya dami annabi annabi ya rika daga kai zuwa sama yana daga hannu yana roƙon Allah yana nema a canza mishi alƙibla Allah madaukakin sarki ce kaddara ta kalluba wajhika fis sama قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون
Allah madaukakin sarki yace kad nara takalluba wajhika fi sama tabbas muna dubin jujjuyawar fuskar ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin sama muna dibin jijjiyawar suskarka kana ta neman Allah madaukakin sarki ya canza maka alƙibla daga baitul maqdis ya mayar da kai zuwa ga wata alƙibla to falan walliyan naka qiblatan tardaha yace to da tabbas zamu juyantar da kai zamu fuskantar da kai alƙibla wadda kai yarda da ita fa walli wajhika wajhaka shatral masjidil haram don haka ka fuskantar da fuskarka kana dubin masallaci mai alfarma daga yau an ɗauke ka watan ka goma sha shida ne ko sha bakwai kana dubin masallacin baitul maqdis to daga yau an ɗauke ka an mai shi ka ɗakin kaba wa haisu ma kuntum kuma al'ummar musulmi duk inda kun ka zamo fa wallu wujuhakum shatara ku juyar da fuskokinku kuna dubin masallacin kaba masallaci mai alfarma kaga ita ce alƙibla ta farko ko ƙiblatul musulmi na la'ula masallacin baitul bagadis to kana du kana watanta inda aka taɓa dubi annabi ya yi sallah wata goma sha shida zuwa sha bakwai yana fuskanta da ɗakin matarka ko kuma da ungoku ko da garinku kaga akwai bambanci allah ya bambanta gurare akwai gurare waɗanda sun fi wasu albarka a doron ƙasa duk da yake ƙasa dukkaninta mai tsalki ce amma akwai wasu gurare waɗanda sun fi wasu albarka sun fi wasu daraja kamar yadda mutane dukkanin musulmi masu tsalki ne ko ba haka annabi ya faɗi ba dukkanin muminai masu tsalki ne amma kuma wasu sun fi wasu daraja domin komai ka sha ba za ka ce ka kai darajar abubakar as-siddiq al-akbar ba ba za ka ce ka kai darajar umar al-faruq ba ba za ka ce ka kai darajar Usman bin Affan ba ba za ka ce ka kai darajar Ali bin Abi Talib ba matarka ko diyarka ko mahaifiyarka ba za ka ce sun kai darajar Maryam mahaifiyar Annabi Isa ba ko ba za ka ce sun kai darajar Fatima mudgatun nabawiyya ba kowa da baki ya daraja te ko haka al'amari yake don haka wannan masallacin in ka samu dama ka je can kai sallah ka roƙi Allah shiga roƙi Allah in ma ka samu dama da latul qadr yayi ma can kuma wa billahi alhamdu kai itikafi a can akwai hadisi itikafi a cikin masallatai uku akwai Abdullahi bin Mas'ud ɗaya daga cikin sahaba Annabi sallallahu alaihi wa sallam makaranta alqur'ani annabi na cewa man sarrahu an ya an ya qara alqur'ana kama anzalahu Allah falyaqra'hu ala qira'ati ibn ibn ibn ummi abdin ko man sarrahu an ya qara'a alqur'ana raqaban kama anzalahu Allah wanda duk yake burgiwa ya karanta qur'ani yadda Allah ya saukar da shi to fal ya qara'ahu ya karanta shi ala qira'ati ibn ummi abdin akan karatu na Abdullahi dan Mas'ud to Abdullahi dan Mas'ud din nan shi yana ganin cewa ba a itikafi sai masallaci uku imamu malik ya ce a masallatai dai waɗanda ana juma'a ciki ko wasu malamai ga saɓani nan wanda ya karanta wannan babin zai gani to yana cikin masallatai da idan goma na ƙarshe ta kama ka je can ka yi itikafi a ciki ka zauna ka daure ka jure ko yahudu ya ma ba daidai ba jure ya haƙuri ka gama ka dawo ka roƙi allah ka gashin me zai faru ba roƙon da kai ma allah ina fatar yan uwa musulmi a kiyaye don haka waɗannan wurare ne guda uku waɗanda na kawo da ma gefen masallacin mai masallacin abin nan baitul maqdis din wanda yake bai da girma bai yi girman masallacin ka'aba ba masallacin ka'aba zai yi guda goma sha zai lunka shi goma sha wajen girma in mun zo gobe zan ɗai da sa kammala bayanin shi insha Allah ta'ala zai yi da sa kammala bayanin shi sannan da kai da baka samu zuwa can bafa ya ya kamata ka yi me ya kamata kai kai da baka samu zuwa can ba me ya kamata kai baka masallacin makka baka na madina baka na baitul maqdis to me ya kamata kai Allah bai baka dama ka je ba Allah bai baka dama ka kwashi al'ummar musulmi ka kwashi jama'a ka kai can ba ya za ka yi amsar wannan sai zuwa gobe insha Allah ta'ala in Allah madaukakin sarki ya kai mu don tun da ana gwada mini lokaci akwai sanarwoyi daban-daban akwai masu neman addu'a Ina TV Kano waɗanda na yi magana da su suna sa karatu ko ina ganin kuna kallo suna sa Isra'i saboda aika musu kaset kullun safi zuwa Kano ba karami aiki bane na ce su fara amma dai zuwa gobe zan sa a ɗibi waɗannan da muka yi a tura musu a ce su janye waɗanda suke sawa su ci gaba da sa sababbi na bana zuwa gobe zai musu wannan to su ma akwai kuɗaɗensu kun san yanda laluran duniya take a ce mini yanzu ɗaukan midiya yana da tsada dubu ɗari biyar har zuwa miliyan ɗaya a ce zai iya kai wannan aikin to muna neman waɗanda za su iya taimakawa domin ɗauke wannan nauyin amma su yi guntu-guntu kowa ya yi nashi yadda aka yi lokacin annabi ko amma a samu wani wanda zai ɗauki ya yi na usmanu bin affan ba matsala amma dai wannan roƙo ne muke ga al'ummar musulmi da dai sauran bukatocin da muke da su muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya taimake mu allah ka taimake mu allah ka taimake mu ya allah ka taimake mu al'ummar gabascin sakwato da sauran jihohi kamar katsina da zamfara da naija da wani bangare na kaduna da can in kai gabascin na arewacin najeriya mai borno yobe da sauransu da yan'uwanmu da suke nijar masoyanmu da suke nijar aminanmu da suke nijar waɗanda muke ƙauna mutanen nijar da sauransu waɗanda suke cikin matsaloli na rashin kwanciyar hankali ina roƙo ya Allah ka kawo muna kwanciyar hankali ga baki daya ya Allah ka kawo muna aminci a cikin garuruwanmu ga baki daya Allah ka taimake mu Allah ka ba mu arziki Allah ka azurta mu Allah ka wadata mu Allah ka wadata mu Allah ka tsare mu daga dukkanin shari Allah ka lullube mu daga dukkanin khairi Allah ka lullube mu daga dukkanin alkhairi Allah ka lullube mu da dukkanin alkhairi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين